بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan yammaci na litinin sha hudu ga wannan wata na rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 444 wanda yau majalisi ne na tafsirar alkur'ani mai girma wancan makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai a cikin suratul talaq yau kuma za mu tashi aya ta takwas mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فآسبناها حسابا شديدا فآسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ka'ayyin min ƙaryatin atat an amri rabbiha nawa ne daga cikin alƙaryu da suka gabata wanda suka kangare suka saba ma al'amarin Ubangijinsu wa rusulihi haka kuma suka saba ma umarnin manzannin shi fa hasabnaha hisaban shadida Allah ce sai muka musu hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukra sannan muka azabtar da su azaba mai munin gaske fadaqat wa bala amriha sai suka dandani sakamakon al'amarin su na kangarewa da sabo wa kana aqibatu amriha khusra sai kasance karshen al'amarin su dai khasara ne nan gidan duniya da kuma khasara gobe alqiyam a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tanadi na azaba mai tsanani gobe kiyama fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu ya kuma abuta hankali wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku nisanci abin da Allah madaukakin sarki ya hane ku dan kar ku fada cikin tarkon waɗanda suka gabace ku suka fada had anzalallahu ilaikum dhikra hakika Allah maɗaukakin sarki ya sabkar muku da zikira shine alkur'ani mai kira rasulan ai ku bi manzo da Allah ya turo muku yatlu alaikum ayatillah wanda yake karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin bayyanannu li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihat domin ya fitar da wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari min adh-dhulumat ila nur daga cikin duffai zuwa ga haske ya fitar da su kenan daga cikin duhun kafirci zuwa ga hasken imani wa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wa ya'mal salihan sannan ya aikata aiki nagari yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wadda koramu suke gudana kalkashin ta khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikin ta har abada qad ahsana Allahu lahu rizqa hakikan duk wanda Allah ya shigar da shi gida aljanna ya yalwata masa daga cikin arziki kuma ya buɗaɗa masa ya masa ni'ima mai girma sai Allah ya ce الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما التي الله الذي خلق سبع سماوات Allah nan dai shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna haka shi ya halicci kasai guda bakwai kwatankwacin yadda sammai suke guda bakwai yatanazzalu al-amru bainahunna yana sabgar da al'amari bainahunna a tsakankaninsu da abin da zai faru wanda Allah ya kaddara zai faru a cikin shekara Allah yana sabgar da shi a cikin wannan lokacin tsakankanin sammai da kasa arzikin wani kariyar wani ɗaukakar wani wani zai mutu a wannan shekara daidai rana kaza lokaci kaza da makamantansu to shine tanazzalul amru bainahun li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don kusancewa lalle Allah madaukakin sarki akan komai mai cikakken iko ne babu abin da ke gagara Allah madaukakin sarki wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sannan Allah ya kewaye dukkan komai da komai ta fuskar sani da ilimi wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul talaq za mu shiga a cikin suratul tahrim ne Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا سورة التحريم سورة مدنية لكي دعايوي قداغو مشابه بايم بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدعوك كنسر كيتي يا أيها النبي يا كيوانا النبي مجرما لما تحرم, لما تحرم ما أحل الله لك me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardati azwajik kawai dan biyan bukatan matayenka ko dan neman yardan matayenka wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yin shin kai ga bayinsa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah madaukakin sarki ya shar'anta muku yadda za ku walwale rantsarantsanku da kuka yi wallahu maulakum Allah madaukakin sarki shine mataimakinku wa huwa al-alimul hakim sannan Allah masani ne hakimun ko mai hikima ne cikin dukkanin abin da yake zartarwa wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha wa id asarra an-nabiy tana musu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya sirranta zance yayi zancen sirri zuwa ga wani shashe na matansa falamma nabba'at bihi lokacin da wannan matar ta bayar da labarin da annabi ya sirranta mata kuma ya ce ta faɗa ma kowa wa azharahu Allahu alai a wannan lokacin sai Allah ya leƙar da annabin shi cewa sirrin da ya faɗa ma matarsa ya ce ta faɗa ma kowa to ta faɗi wannan sirrin shine wa azharahu Allahu alai arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai annabi ya sanar da ita wani shashen labarin yadda ta labarta sirrin shi wa a'rada an ba'd ya kawar da kai da sauran zancen bai bayyana mata shi ba gaba ɗaya falamma nabba'aha bihi lokacin da ya bata wannan labarin qalat man anba'aka hadha sai ta ce da shi wa ya baka wannan labarin qala nabba'ani al-alim al-khabir sai annabi ya ce mata wanda ya bani wannan labarin shine al-alim masanin sarki da babu abin da ke boyuwa gare sa alkhabir kuma ƙwararre cikin sanin duk abin da bayu suke suke aikata hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga ibn jurayj qala yake cewa za'ama ata'un annahu sami'a ubayd ibn umayr يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمكث عند زينب بن زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أن فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير وأكلت وأكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال بل لا شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي إلى آخر الآيات إمام البخاري يفتد أن حديث دقى جريج يكي تيوى ياجي عائشة تنا تيوى للي من زان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسن تي يكن جي ورن زينب يأوكي للوكة تي أورنتا زينب يجعش إذا يجي ورنتا كما يكن شازم وأورنتا da ya kasance halinsa haka ne ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha da Hafsa sai suka hada kai suka yi wasiya tsakankanin su cewa duk ɗaya daga cikin mubin nan idan annabi ya zo wurin mu ya shigo to mu ce da shi lalle muna jin warin maghafir tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maghafir wani abinci ne na bishiya wanda kuma idan ka ci shi yana da daɗi amma iskansa yana da wari sai suka haɗa kansu su biyu saboda kishin cewa manzo Allah sallallahu alaihi idan ya shiga ɗakin Zainab yakan dan ɗauki lokaci wurin da kuma sai ya sha zumwa sai suka ce yanzu abin da za a yi mu haɗa kai da ni da ke idan annabi ya fito ya zo ɗaya daga cikin mu biyu a ɗakin ta sai mu ce da shi muna jin warin magafiyar tattare da kai sai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ɗaya daga cikin ɗakin su biyu yana shiga sai ɗayan ta ce da shi ina jin warin magafir tare da kai sai annabi ya ce a'a ba abin da na sha sai zumuwa daga ɗakin zainab ya ja sai ce kuma ba zan ƙara shan wannan zumuwa ba yamma kansa rantsuwa cewa ba zai sake shan wannan zumuwa wannan shine sababin sabkar wannan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake zargin manzon shi sallallahu alaihi wa sallam da usulubi mai kyau cewa ya manzon Allah dan me kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka Allah ya halatta maka zummuwa dan me kake haramta ma kanka domin ka daɗaɗa ma matayenka bai dace ba ai ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka domin yardan matayenka ina fata mun gane wannan a wata riwaya kuma wadda imamu nasa'i ya fitar da ita da sanadi mai kyau daga anas dan malik yake cewa lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana da wata bai wadda yake kusantarta Aisha da Hafsa suka nace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya haramta ma kanshi wannan mace ba su gushe da shi ba har annabi ya ce daga yau ta ta waye gari aurena a matsayin haramu ba zan kusance ta ba sai Allah ya saukar da wannan ayoyin ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu ma halallahu lak dan mi kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka ai bai dace kai hakan ba abinda ya kamata ka ci gaba da abinda Allah ya halatta maka na moruwar rayuwar duniya shan zumuwa da kusantar baiwarka ya halatta a gare ka don me za ka ki haka don ka neman da yardan matanka guda biyu wanda su ne da aisha da hafsa Allah masani ne sannan Allah mai yawan gafara ne mai rahama ne ga bawan shi Allah ya riga ya farlanta muku ya sanar da ku ya bayyana muku yadda kuke warware rantsuwa yayin da kuka yi rantsuwa sannan Allah madaukakin sarki shine majibin al'amur majibincin al'amuran ku gaba daya ko masani ne mai hikima cikin dukkan abin da yake gudanarwa sai Allah ya ce tina kai mai karantawa ko mai shurare saboda iz zarfu zaman ne akan kaddara mishi wani abu da aka shafe kafinsa kenan yana da ta'alluki da abin da aka shafe wanda ana kaddarsa shi da cewa ambata musu uzkur uzkur iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha tana kai mai tunawa ko ka ambata musu yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta zancen sirri tsakanin shi da wani shashi na matayen shi wannan mata ita ce Hafsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sirranta mata zance wani zance ne yayin da ya ce mata daga yau ba zan ƙara shan wannan zumuwa ba ina mai rantsuwa da Allah amma kar ki gaya ma kowa kaga kishi suka yi suka haɗu su bi suka haɗa ma annabi kai Aisha da Hafsa menene suke so su hana annabi dakatawa wurin Zainab sai suka rasa kowace wasila sai wannan wasila wannan zum wanda yake sha idan ya zo sai mu ce muna jin wari tattare da kai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya san a ce ana jin wari tattare da shi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ɗaya daga cikin su ta ce ina jin wari tattare da kai annabi ya ce ba ni ban ci komai ba ban sha komai ba sai zumuwa ɗakin zainab ya ce to amma daga yau ba zan ƙara sha wannan zumuwa ba ina mai rantsuwa da Allah sannan ke kuma wannan zancen hafsa ki sirranta shi kar ki ambata mu kowa wanga labari tunda ita ma Zainab idan ta ji labari ba ba za ta shi daɗi ina fata mun gane tana mu'amalar ta ce tsakankanin miji da matayensa ba zan ƙara sha ba ina rantsuwa da Allah amma kar ki gaya ma kowa to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mata wannan sirrin ita kuma sai ta labarta wannan sirrin zuwa ga Aisha a tunaninta dan ta gaya ma Aisha wannan zancen ba wani laifi bane ko kuskure kenan sai ta gaya ma Aisha sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa azharahu Allah alaihi shi kuma annabi sai Allah ya leƙar da shi ya mishi wahayi cewa sirrin nan da kuka yi tsakaninka da Hafsa ta je ta gaye shi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai annabi kiro Hafsa sai labarta mata wani shashi daga cikin zancen da ta yi da Aisha kin gaya mata kaza kika ce kaza kika ce kaza daga cikin sirrin da na ambata miki nace kuma kace gaya mata wa wa a'rada an ba'd sai ya kawar da kai da sauran zancen ya kyale bai gaya mata dukkanin zancen da ya faru tsakankaninta da Aisha abinda da ya gaya mata ya wadata ya isa ta gano cewa annabi ya san me ke faruwa falamma nabba'aha bihi lokacin da annabi ya bata labarin duk abin da ke faruwa na sirrin shi da ta bayyana tsakankaninta da Aisha qalat sai ta ce da annabi man an ba'aka hada wani ne baka wanga labarin wa ya sanar da kai wannan zancen ita dai tana kyauta ta cewa lalle Aisha ba za ta ga ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala sai annabi ya ce da ita nabba'ani al-alimul khabir wanda ya bani wannan labarin shine al-alim sanannen sarki da babu abin da ke boye a ƙarƙashin ilimin shi al-khabir ƙwararre wanda babu abin da ke boye a ƙarƙashin saninsa ya san bayinsa ya san abin da zukatan su ma suke tattaunawa da shi sai ta tabbatar da cewa lalle Allah ya bashi labari in tatuba ila Allah sai Allah ya ce da su in tatuba idan kuka tuba ku biyu ana nihin Aisha da ita da Hafsa ila Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki faqad sagat qulubukuma haqiqan zakatan ku sun rage sun karkata zuwa ga kuskure na saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa abin da baya so saboda in tatuba jawabu shart kin an shafi shi in tatuba wajibun alaikuma in kuka tuba kuma hakan wajibi ne a gare ku ku tuba to hakikan zukatan ku sun karkata zuwa ga aikata abinda annabi baya su ko ya kasance takadirin shi kamar da imamul qurtubi yace in ta tuba idan har kuka tuba game da abinda kuka aikata to yin haka shine mafi alheri a gare ku saboda zukatan ku sun riga sun karkata zuwa ga yin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayas wa in tazahara alaihi idan kuma kuka haɗe masa kai da nufin ku cutar da shi fa inna Allah huwa maula to lalle Allah madaukakin sarki shine mai taimakon annabi wa jibril da mala'ika jibril wa salihul mu'minin da kuma nagartattu daga cikin bayan Allah masu imani wal mala'ikatu sannan da mala'iku بعد ذلك ظهير bayan duk wancan tallafin na Allah da mala'ika jiri da nagartattun bayu su ma za su kasance masu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tallafi idan kuka ce za ku haɗe kai a kansa kuna masu nufin cutar da shi asa rabbuhu in tallaka kunna lalle ubangiji Allah madaukakin sarki tabbat idan ya sake ku an yubdilahu azwajan khairan minkum zai canza mishi wasu mataye mafi alkhairi sama da ku muslimatin na daga cikin sufofin mata yadda Allah zai ba annabi idan ya rabu da kuku din zai ba shi musulma mata masu biyayya da da'a masu mika kai mu'mina masu yin imani suna gaskata annabi cikin dukkan abin da ya zo da shi qanitat masu dimantadda da'a ga Allah madaukakin sarki ta'ibat masu yawan tuba ga Allah madaukakin sarki abidat sannan masu yawan bautar Allah madaukakin sarki sa'ihatin masu yawan yin azumi ga Allah maɗaukakin sarki, sayyibatin wa abkara zawarbu daga cikinsu sannan da ‘yan mata daga cikinsu. Idan har kuka game masa kai, annabi ya sake ku, to Allah zai masanya mishi da mata masu irin wannan sufofin. Malamai suka ce, kaga wannan sufofin gaba ɗaya an kawo su a jere don ya nuna maka kowace mace ɗaya daga cikin ta kumshi wannan sufofin gaba ɗaya. Ita kaɗai musulmatin ce, qanitatin, ta'ibatin, abidatin sa'ihatin sannan da aka zo wajen sayyibatin sai aka kawawo sayyibatin wa abkara ƴan mata daga cikinsu da zawaro da a bambanta maka cewa ƴan mata daban zawaro daban ƴan mata su ne wanda ba taɓa aurar da su ba karan farko ne za a auren su su kuma zawaro wanda dama ta taɓa shiga wani gida kafin ta zo ta shiga a gidanka sai Allah ce
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani da Allah kuka ba da gaskiya da Allah sannan kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko anfusakum ku kiyaye kawunanku wa ahlikum nara sannan da iyalinku daga shiga wuta kenan farkon abin da ya fa ya kamata ka fara yi kama kanka gajiya ta hanyar sanin Allah da kiyaye dokokin Allah a karan kanka sannan farkon waɗanda zaka fara tinkara don ƙoƙarin tsamo su daga halin da suke zuwa ga shiryar da ka samu su ne iyalinka ko an fusakun wa ahalikum na kiyaye kawunan ku karan farko sannan ku kiyaye iyalinku daga halaka daga fada daga cikin wuta imam dhahak ya ce haƙƙi ne akan kowane musulmi ya sanar da iyalinsa da makusantansa da matayensa har ma da bayu idan yana da ya sanar da su abin da Allah ya farlanta musu a kansu wajibi ne ka sanar da 'ya'yanka abin da Allah ya wajabta musu wajibi ne ka sanar da matanka ka sanar da makusantanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ya tashi horan shi na yi kira al'umma sa zuwa ga addinin Allah sai Allah ya ce fara da makusantansa wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi makusantanka daga cikin danginka su zaka fara gargada kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu hurairah lokacin da wannan aya ta sauko mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kira danginsa ya ammame su gaba daya sannan ya khassashe su ya kire su ya ce ku kare kanku daga wuta ya kira wasu daga cikinsu da sunayensu har ƙarshe ce ya Fatima ya ke Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsamar da kanki daga shiga wuta saboda ba zan iya amfana miki komai ba auren Allah kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara kiran dangin shi da makusatan shi ya kira su zuwa ga addinin Allah ya kira su zuwa ga tsira ya kira su zuwa ga nisance muhallaka da shiga wuta gobe na kaya haka kowane uba wajibi ne a gare shi ya sanar da 'ya'yansa da matansa da makusantansa da iyayensa ya koya musu abin da yake wajibi a kansu dole su san sallah da farallan sallah da makamantansu dole su san azumi da abin da ke gyara azumi da abin da ke bata shi kai da abin da ke zamantowa wajibi a kansu irin wajabcin da waninsu ba zai iya ɗauke musu ba dole cilas ne ya koya musu wannan abu in ko bai koya musu wannan abun ba shi abin tambaya ne a gobe alkaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku makiyaya ne kuma kowane ɗaya daga cikin ku za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kiwo iyalinka abin kiwo ne a gare ka kuma kai abin tambaya ne gobe alkiyama game da kiwonsu ka sauke haƙƙin Allah game da su ko baka sauke ba kaga dole ne ka karantar da su in baka da dama karantar da su saboda ɗawainiya ta neman abincin su ne da gobe ci da su dole ka kai su makaranta ka zaɓa musu makaranta mafi inganci makarantar da ka tabbatar da akwai karatu da tarbiyya ka kai su a wannan wurin haka abin da shafi ilimin zamani ma kar a bar ɗiyanka a baya matuƙar kana da halin haka an buɗe wata gawartattar boko da take kumshe da karatu da ilimi na zamani tare da kiyaye tarbiyya sai ka sa ɗiyanka ciki ina fata mun gane kenan ɗanka sai zama yana da fuka-fukai biyu na yawo a cikin rayuwar duniya da inganta rayuwar shi ga ilimin addini ga ilimin zamani ko ya zama to in ma baka sa shi bokon ba saman mashi aiki mai kyau da zai yi wanda zai iya kiyaye rayuwar shi a kai dan in ba haka ba kamma ɗanka na wannan gata to ɗanka zai fada cikin wani tabkin da in ya shiga za ka iya samu shi kowa ya sani kowa yana gani irin yadda yanzu tarbiyya ta taɓarɓare tarbiyya ta lalace babban abin da yake haddada mujtama namu mummunan abokai da suke da alaka da 'ya'yanmu ka duba yadda unguwanninmu suke a yanzu daga fada ta masu kaɗe-kaɗe sai fada ta masu shan argila sai fada ta masu shaye-shaye sai masu zinace-zinace da makamantansu idan ka saki ɗanka da titi yana yawo to zai zo ɗaya daga cikin waɗannan maɓannata kuma idan ya riga ya dirmi ya shiga cikin su wallahi baka iya fitar baka iya fitar shi kenan tun karan farko ka kiyaye tarbiyyar ƴaƴanka ka kula da su tun suna ƙanana wurin kiyaye addini fahimtar da su sallah tun suna yara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi horo da cewa yaro tun yana shekara bakwai a koya mishi sallah har ka koya mishi sallah ana sa shi yana yin ta yau da gobe in bai bai ya manta a tanatar da shi an ga hankalin shi ya dauko da wasa a tanatar da shi ya tashi sallah idan suka kai 'yan shekara goma annabi ce ku bige su akan sallah ku ba su kaci in dai ɗanka ya kai shekara goma ka ga yana wasa da sallah to ka duke shi ka bashi kashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari kenan kaga tun ɗanka na karami shari'a take baka dama da kuma salo na yadda zaka tarbiyantar da shi tun shekara bakwai shekara bakwai ka fara koya mishi tauhidi kar ka ga ƙananan shekarun shi fara ba shi labarin ubangiji Allah madaukakin sarki koya mishi waye mahaliccinka wake kula da kai wake tasarrufi da makamantansu gaba da sanar da shi babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah duk wata kungiya da wata firka da kasan sun bayyana a garin ku kuma kungiyoyi ne batattu hazzara shi kiyaye shi kace da shi kiyaye shiga cikin irin wancan jama'a kiyaye shiga cikin wancan ba mutanen kwarai bane ina fata mun gane sannan sallah koya mishi yadda ake kafiyar sallah ka koya mishi rukuyi sujudi karatu da makamantansu gaba da kana koran shi yana yi kuma idan aka yi sakaki yana kwana ma tada shi yayi yana wasanni tsaida shi daga wasa sa shi yayi sallah kuma ya ɗauki hakan daga gare ka ana yin kiran sallah farkon abin da iyalinka za su fara gani a kanka duk aikin da kake ka aje shi ka tsayuwar sallah sai hankalin ɗiyanka ya koma zuwa gare ka saboda galibi ɗiyanku fa suna kwaikwayon ku ne farkon darasin da ɗaya ke fara ɗauka yana fara ɗuka shi ne ƙarƙashin iyayensa zai fara kiran sunansu abinda suke yawan ambato cikin gidan zaka ga shi ma yana ambata shi idan ya ga kana sallah tun yana yaro dan shekara biyu ma ko ya fara tahiya zaka ga shi ma ya lazance yana yana gwada yin sallah saboda yana kwaikwayo abinda kake aikatawa ina fata mun gane kenan idan kana kiyaye salloli a cikin lokaci ana kiran sallah ka zabar kai a ka kai masallaci wannan abin yana zamantowa darasi a cikin kwakwalen 'ya'yanka in sun fara wayo shekara bakwai ka rika fita tare da su ko ka rika koya musu ka samun musu daga cikin gida tana sa su suna yi in sun kai yan shekara goma ka rika lazumta musu yin sallah sannan ba sallah kaɗai ba azumi ma fara koya musu idan sun kai yan shekara goma su fara gane azumi sannan su su ɗauka in sun kai rabin yini sun kasa ba su ruwa su sha wani lokacin za su kai shi a wani lokacin za su saba da shi haka duk wata ibada da kasan Allah ya farlanta ma daidai ko musulmin da wani su bai iya duke musu ita sai ka dinga koya mishi sannu sannu sai kaga ya tashi akan turbar da kake akai ina fata mun gane saboda kowane ɗa da ake aiko shi ana aiko shi ne bisa ga turbar musulunci sai yan uwa shi suka batar da shi in yahudawa ne su yahudantar da shi in kiristoci ne su kiristantar da shi in majusawa ne su sa shi zaman to ba majusi ina fata mun gane to kai za ka tarbiyantar da ɗanka ya fito bisa ga surar da kake so ya tashi a kai in kana da kulawa kana da musulunci kana da kishin musulunci sai ka ga ɗanka ya taso a kan haka ka nema mishi makaranta mai kyau ka sa shi ka riƙa bibiye shi kuma a cikin karatun shi in boko ce nemi bo a yanzu dai shawarar da zan iya ba mutane shine in har za ka sa ɗanka boko to nemi boko ta biya da ka tabbatar da tarbiyya a cikin kai ɗanka ka sa kar ka sake shi boko ga public ta kowa da kowa da ake karatu kyauta wallahi a yanzu fasadin da ake yi a boko ba na tsammanin ana shi a wasu wurare daban wanda ba boko ka je ka ga yadda 'ya'ya suke yi a boko mashaya suna da yawa a cikin su kai karamci ma suka ce yana da wahala ka samu baligi daga cikin balagaggun 'yan boko wanda suke da mummunar tarbiyya sai ka samu 'yan shaye-shaye in ma ba su shan wiwi da taba da ke kawar da hankali za ka same su suna shan sigari ko suna shan waga me yake ce da shisha to kaga ɗanka nan zaya in ka sake shi nan zaya dan duk yadda mutum ke da kamewa yake da tsarewa idan ya haɗu da gurɓatattu sai sun yi galaba a kansa tun yana kiyayewa tun yana ja da ba sai ka samu ya rubuta a ciki ina fata mun gane kenan ka kula sosai wurin tarbiyyar ɗanka amana ce a gare ka kuma sai an tambaye ka wannan amana ina fata mun gane ka samu lakwal tabiya ta kirki wadda ka tabbatar da ana tarbiyya a cikin ka sa ɗanka ita ma ka kula da kyau da dama daga cikin lakwaloli yau an buɗe su da sunan tarbiyya amma ba gaskiya bane dan ba tarbiyya ake badawa a ciki takanas zaka ga shugaban lakwal ya gayyato gawartattun 'yan iskan mawaka a cikin lakwal a yi ana kaɗi tun da sahihan marici kuma in aka kaɗi su wani ne zasarwa a wurin ‘ya'yanmu ne mazansu da matansu kai duk lokacin da aka tada ‘ya mace ta yi rawa a cikin al'umman nan da suke da yawa a taron lafol kai ka san wannan ɗaya daga ran nan ba ita ba kumiya shi ke ta lalace na muka sha gani yanzu waye boko ce ta biya ana ganin cewa tarbiyya da kwai an ruɗi mutane da cewa karatu da ilimi adda kwai sai kaga an gayyato mawaƙa da makiɗa a yana ana kaɗi iya mutane suna rawa wata ran da ido na gani ina wuce kan wata hanya wata lakwal fiblik ce ma ba ta biya ba da marece irin ɗan hutunan da yara suke bayan sallah madankin da kanta ta ɗauko budanni ta yi zamna ta sa yaran suka yi sarkin namiji da mace ko ya kama hannu ba ta haɗa maza biyu in namiji ya kama hannun mace guda nan nan namiji can mace duk su rike hannuwa bayan ta gama saka sai ta sake su ta yi zamne da badanni biyu tana kaci sai tana cewa wani shigo ya rawa da an jima sai karamar ta shigo tana kada gindinta tana jujjuyawa sauran suna dariya suna kaga nan an rusa maka tarbiyya ƴaƴan ka kai baka da labaci kuma wannan ƴaƴa wajibi ne fa ka sa musu ido fa in ka bar su wallahi wannan kurayen mabannata za su ce maka ƴaƴa za su halaka maka su wannan bana bakin da ya gabata a wata lakon da yammacin mu kaɗan aka kawo mai kula da wannan ɓangaren daga kawar aka kawo shi wallahi za a shiga san raffar examen ya yi rantsuwa ya ce ba macen da za ta shiga da hijabi a ciki hijabi fa ka hayyana fa hijabi yace ba ɗaya daga cikin bacci da za ta shiga ta rubuta ba in ko ba haka ba ta shiga wallahi wanda wai halarci wurin yake gaya man ɗaya daga cikin abokanan mu da nan aka turo shi ya zo ya yi aiki tare da su ya ce yana kallo mata na cire hijabban su duka kai ko ka san mace idan ta sa hijabi maybe ma rigar da take cikin riga ta kwana ce wasu ma bai bar da rigar cikin su haka sun ka dinga tuɓe hijabban su duka suka shiga sal da munanan riguna a cikin jikinsu wai da nufin kasa tsaci sharafa yan tsakani da Allah in dai har akwai addini a ƙasa akwai imani akwai kishin musulunci tuzar ta ƴaƴan ya kamata ne saboda jarabawa ko kimanta sai kamata ne satsaran da zaka sawa duka dan kasu sa ta jaraba amma dole sai sun cire hijabin jikinsu jaraba ita ta fi a wurinka sama da kiyaye tsarecin jikinsu wallahi haka suka shiga suka fi da hijabai gaba ɗaya akwai wasu ma daga cikinsu ɗalibanmu ne mun san su a makaranta da ɗai malaman su taɓa ganin huska su botsa daga cikinsu amma a ran nan an ga jikinsu wata riga kwana ce take sada wata ribar ce take sada haka suka ciccire hijaban suka shiga jaraba kuma haka ya sai da su har ƙarshen jaraba to kaga in kana da kishi ba za ka sa iyakka ba irin wannan boka saboda da a ce mu musulmi muna da kishi sai mu gina mu gina ekon namu mu zuba malamai daga ciki akwai malaman ahlus sunna suna nan masu masu ladabi masu tarbiya wanda suke koyar da tarbiya mu zuba su a wurin su koya mai ƴaƴan mu tarbiya kuma su koya musu boko sai a huta da wancan sharar ɗiyanka ba su abuka cikin lalace ba amma duk wanda ya san abin da yake faruwa yanzu lakwal ya san wallahi sharri ne akan yan matan kuma a yau duk wanda ya kisa dan shiboku ko yar shiboku duba ga lalacin da ke ciki wallahi bai laifi ba kai ban ma wajibin shi ne ya nisantar da dan shi game da wurin da za a abka da shi a lalata mishi tarbiyyar shi da imanin shi gaba ɗaya wajibi ne a gare ka wajibi ne ka nisantar da ɗanka game da irin wannan lakwalorin da ake bata musu tarbiyya dolan ka ne ka nema musu wadda ba bata musu tarbiya su samu bokon kuma su samu addini da tarbiya ina fata mun gane saboda dukkan kuma kyaya ne sannan kuma abin tambaya ne wurin Allah gobe kiyama game da dukkan kiwon da aka ba shi yasa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara makamashin wannan wutar shine annas mutane tabi'anci an san al'adanci an san wuta akan yi makamashin ta ne da itace da makamantansu to wuta gobe alkiyama babu batan itace ana makamashinta ne da mutane sannan da duwar wasu wal hijar alaiha mala'ikatun ghiladun shidad akan wannan wuta kuma akwai mala'iku ghiladun masu tsananin gaske shidadun masu ƙarfin gaske ghiladun masu tsanantawa ba sa shuraren ceton mai ceto ko mai neman sauki ba sa jinsu Allah ya yi su ne da fishi ya yi su ne da zafi da kausasawa yadda suke buƙatar lallasa ɗan adam irin yadda ɗan adam yake buƙatar ya sha ruwa yadda yake jin kishawa haka Allah yi su in ka nemi rahama babu rahama wanado ya maliku ha wanado ya maliku li yaqdi alaina rabbuka me yace musu qala innakum makithun kiran shi suke ya malik roki ubangijin kai kashe mu huta da azaba sai ce da su a ba mutuwa ku tabbatattu ne a cikin azaba ba rahama fa ba daga kafa su kawai abinda Allah halicce su akai sa azabta banu adam shine dabi'ar su kawai shine Allah ce wa quluha an-nasu al-hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amaru ba sa saba ma Allah dangane da abin da ya kore su su aikata wa ya fa'aluna ma yu'marun sannan kuma suna aikata duk abin da Allah madaukakin sarki ya fore su da shi ya ayyuhal ladina kafar Allah ce ya ku wanda kuka kafirce mu Allah la ta'tadiru yau kada ku kawo wani hanzari ko wani uzuri a wannan yinin shine ratashi alqiyam inna ma tuzawna ma kuntum ta'malun ku sani kada za a sakan ya muku ne dangane abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan gidan duniya ba a karba uzurin mai uzuri gobe alqiyama ba tuk ayyamu yana yin kafirci uzurinsa ba zai amfane sa ba ko ya nemi uzurin ba za a biya masa bukatunsa ba ya ayyuhal ladina aman ya ku wanda kuka yi imani da Allah tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki taubatan nasuha tuba mai kyau managarciya tubar da in kuka tuba yana nuna gaskiyar tuban ku ba irin tuban mazuru ba da Hausa yake cewa tuban mazuru shine ya ana kishin shi yana kuka amma dabbar da ya kamo tana cikin bakin shi ina fata mun gane kenan idan za ka tuba ka yi tuba mai kyau tuba mai kyau ita ce tubar da take ɗauke da sharaɗa guda biyar sharaɗi na farko ka daina saba ma Allah akan wannan saban da kake ka jaye ka ɗauki kafa duk abin da aka sanar da ke cewa sabo ne kafin ka sani yanzu ka sani ko ko ka sani ma ka abuka mashi kake son ka yi tuba tuba mai kyau to ka daina wannan abin ba kai ba aikata wannan abin sharaɗi na biyu ka yi nadama game da abuka ma wannan saban da kai nadama kake nuna cewa gobe za ka abuka mashi sannan sharaɗi na uku ka ƙulla ƙwaran niyya ta cewa ba za ka sake aikata wannan aiki sharaɗi na hudu daga cikin sharaɗan tuba ka mai da haƙoƙin mutane da ka ci in haƙƙin mutane ka ɗauka ko amanonin da suke hannunka kenan idan ka ci haƙƙin mutane ka saci dukiyar mutane ka yi babakere da haƙoƙin mutane a ƙarƙashin wani aiki da kake yi ko na jagoranci da aka baka abin da ke nuna gaskiyar tubanka ka mai da wannan haƙƙin da ka ci in akwai wasu amana da aka baka na al'ummar musulmi gaskiyar tubarka da karɓar tubarka shine ka mai da wannan amana da ka ɗauka ina fata mun gane sannan sharaɗi na biyar ka nisanci duk wani mabannaci wanda sanadiyya shi ne ka abka cikin banna rabuwa da shi zai tallafa maka ya taimaka maka na ba za ka aikata wannan sabo ina fata mun gane wannan ita ce kenan at-taubata at-taubatu nasuh kyakkyawar tuba wadda Allah subhanahu wata'ala yake so idan har kuka yi haka asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum tabbat ubangijinku zai karkare muku kurakuranku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan ya shigar da ku aljannar da koramu suke gudana karkashin ta yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma a ranar da Allah ba zai kaskanta ko ya kumyatar da annabinsa da wanda suka yi imani tattare da shi nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim a wannan yinin a wannan rana hasken annabawa da hasken wanda suka yi biyayya ga annabawa zai dinga tafiya da su gabansu da damarsu ya kuluna rabbana a wannan lokacin za ka ji suna cewa ya ubangijinmu atimim lana nurana ka cika mana haskenmu waghfir lana ka gafarta mana kurakuranmu innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai Allah akan dukkan komai mai cikakken iko ne babu wani abin da ke gagarka subhanahu wataala sai Allah ya ce يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim jahidil kuffar ka yaki kafirai ta hanyar yin jihadi a kansu jihadi akan kafirai shine farko jihadi a kansu ta hanyar sarar da su addini karantar da su musulunci kiran su zuwa ga karban musulunci idan suka ki haka sannan yin jihadi a kansu ta hanyar takobi a yaƙe su har a ga abin nan da suke na kafirci an rusa shi haka su ma munafikai jihadi a kansu shine jihadi ta hanyar zabarar da su tsoratar da su firgitar da su da bayyana musu munin abin da suke aikata ina fata mun gane wa ma'awahum jahannam kuma makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir ciyar da makoma idan ya kasance ita ce wutar jahannama kaga a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana koran annabin shi da wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kan turba shi to yayi jihadi wanda jihadi ya kasu kashi biyu akwai jihadi ta fuska kira da da'awa sannan akwai jihadi na makami ina fata mun gane sannan munafikai ma daga cikin ku ku yaƙe su ta fuskar yin wa'azi a kansu da bayyana munanan halayensu don su san an san su kuma don musulmi su kiyaye su kasu abka cikin tarkonsu kaga wannan aya Allah sai fori annabi cewa kuma waghluz alaihim ka kausasa musu ka zafafa musu karka musu usulubi mai daɗi bi ma'ana ka gaya musu zance mai ɗaci mai zafi mai raɗaɗi wa'azi mai faɗakarwa mai tayar da hankali ina fata mun gane shine wani dan uwa wancan makon da ya gabata sai muke zance akan wani malami da ake ce mishi karmawi dan tijaniya ne wanda yake wasa da addini yana fatawa akan ƙarya to da muka tashi daga muhadara sai kire ne ce malam bai yi zaton iri na da hurhura ba na ga magana mai zafi akan wannan malam ya ce ya kamata wannan magana a shi ta ga yara ba iri na da ce mishi ya kai ya ce karmawi da na ce jahili ne na ce to ba jahili ba ne ba na ce wagga mas'ala da ya faɗa jahilci ce ko ba jahilci ce wallahi ga mas'ala shi da kanshi ya san kuskure na ce to kai a wanga babin kafin shi ilimi na ce to kuma wani lokaci da kaga ana wa'azi ana kausasa halshe dan amfanin al'umma ne gaba ɗaya da wanda ke yin ɓanna shi ya daina wanda suke biye shi su nisance shi su gano ba mutumin ƙwarai ba ne sai ce mana ai fir'auna fa kafiri ne amma da Allah ya tura mishi annabi Musa da Harun ya ce mishi fa qula lahu qawlan layyinan ku ga mishi zance mai taushi da'wa uluhiyya kai nace ko haka ba ko shakka ba haka nan ana a ga mishi zance mai sauki mai taushi nace kaga wanga bai hana kuma idan ka dubi yanayi kaga yadda tsarin yake ka zafafa ita hikima wuri gare ta ina fata mun gane da abin da ake da hikima ka ajiye abu inda ya dace inda ya kamata a zafafa in ka yi sauƙi bai da amfani inda kuma ya kamata a yi sauƙi in ka zafafa bai amfani sai ka duba al'amarin yadda suke inda ya kamata a zafafa a zafafa inda ya kamata kuma a sassafta a sassafta kaga nan wuri ne da ya dace a zafafa shi yasa an Allah ya ce mu annabi wa ghuluz alayhi kaga ba ta cin karo da wacce yanayi ne da yadda yanayi ya kama in ya kama a lallaba sai a lallaba yo ai fir'aunan ma da annabi Musa da ta yi zafi mi fir'auna ya ce mishi wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura kai halakakke ne ina gani kaga ai a ce maka halakakke ne an zafafa an kai wani mataki kenan ina fata mun gane kenan hikima wuri gare ta akwai wani wuri sai a zafafa a tayar da hankali a tsoratar duk mai aka wannan laifin ya je a cikin rai hankalin shi ya tashi ko ya tuba zuwa ga Allah a wani lokaci kuma a sassabta a jawo nesa kusa a sa kowa ya farin ciki ya dariya kenan yanayi ake duba da yadda hali ya kasance ina fata mun gane dan idan ka ɗauka kullum laushi za ka yi sai zamanto wasu wuraren kana yin laushi inda bai dace a laushi ba idan ya zamanto kuma kullum zafi ne sai kasance ana buƙatar laushi kayi zafi a wurin kaga babu hikima a ciki ina fata mun gane to kenan kaga Allah ya ce mu annabi ya zafafa makafarai jihadi ko nan ya kumshi wa'azi sannan ya kumshi jihadi da takobi a wurin wa'azin ya zafafa musu da su da munafikai ya gaya musu kalmomi masu zafi masu raɗaɗi ina fata mun gane سنة التي ضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يوا كاكرم تاشي ضرب الله مثلا كاكرم تاشي ضرب الله مثلا الله مدوكاكين سركي yana buga muku misali للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط dangane da wanda suka kafirce kaman mata annabi Nuh da mata annabi Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين su biyun nan sun kasance ƙalƙashin wasu bayunmu guda biyu daga cikin bayunmu managarta su ne kenan kaga annabi no da annabi no matayensu ba su yi imani da su kuma matayensu sukan je su dinga tonan asiri dangane da mutanen da suka yi imani da annabi no ina fata mun gane ita mata annabi no sai ta dinga ce ma mutane fa shi annabi nuhun nan fa baya da cikakken hankali kuma duk wanda ya imani daga cikin mutanensa sai ta dinga ɗaukar sako tana gaya maka farai don a azabtar da shi ko makamantan haka ita ma mata annabi lot kasancewarta tana ƙarƙashin shi ba ta yi imani da shi idan ya yi baƙi da yake mutanen shi munanan mutane ne al'ada su ta yin luwaɗi ce sai ta dinga sanar da kafare cewa fa annabi lot ya yi baƙi don haka in maza ku shirya lalata kenan ya yi baƙi kenan kaga su ɗin ba su yi imani da su ba a zahiri kamar sun imani da su suna tare da su amma ba su yi imani da su ba ba su yarda da annabocinsu ba ko mazancinsu kana ta tahta abdain min ibadina salihai fa khanatahuma sai suka yaudare su balai suka ce yaudara nan ta kin yin imani da suka yaudara nan ta bai tona tona ma wanda suka yi imani musulmi a wurin kafirai yaudara nan ta bayyana ma mutanen annabi lot cewa yayi baki in za ku yi lalata da su ku zo ku yi lalata da su kaga ai ko yaudara ce amma yaudara ta fuska a ce su mazanata ne da ɗai babu wani annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah da annabawan shi wanda matar shi za a sami ta tana zana ko tana lalata babu duka matsayin annabawa Allah ya kare iyalinsu daga abuka mazana ina fata mun gane amma yaudara nan yaudara ce ta rashin yin imani da su fa kana tahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a sannan su biyu cin annabi Lut da annabi No ba su amfana musu komai ba a wurin Allah kasancewarsu mataye ne na annabawa hakan ba zai sa su samu wani amfani ba ƙarƙashin wannan annabawa gobe kayama ba duk abin su imani da Allah ina fata mun gane kenan imanin ka da Allah shine zai fishe ka imanin ka da Allah shine zai kare ka daga shiga wuta ba wai kasancewa kuma kana ƙarƙashin wani annabi daga cikin annabawa ko kuma wanzo daga cikin manzanni wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin za a ce da su su biyan nan ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ba ku da bambanci a yau tsakankaninku da wanda suka kafarce ma Allah wanda ma ba kalkashin annabawa da manzanni suke ba kasance kun kafarce ma Allah madaukakin sai Allah ya ce wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'at fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت وكتبه وكانت من القانتين ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله يا بقى مثالي دنغني دا وند سكاي ايماني دا الله امرأة فرعون ما فرعون إذ قالت يا يند تتشي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا أبنجي كجينا من جدا أتشكين الجنة ونجني من فرعون وعملي سنة يا الله كثيرة الدني ككيا يندك فرعون دكما أيكن سنة كافرج ونجني من القوم الظالمين كما يا الله كتامر دني ككيا يني دك متانا ديكي الظالمين كاغا ما فرعون ودأكي شمت عاسية بنت مزاحم ta yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma tana ƙalƙashin fir'aun kasancewar tana ƙalƙashin fir'aun sai imanin ta ya tsiratar da ita ya hallaka fir'auna da mabiyansa ina fata mun gane kenan abin kallo da abin nura menene imanin ka da yardarka da Allah shine zai cece ka ya tsamar da kai gobe alkiyama amma ba kai imani ba kana kalkashin annabi ko manzo hakan ba zai amfani ka da komai ba shi yasa annabi ce ya Fatimatu bintu Muhammadin salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allah shay'a ya ke Fatima diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama roƙanne daga cikin dukiyata duk abin da kike so bi ma'ana zan baki amma fa ba zan iya miki amfanin komai ba a gaban Allah kenan me zai cece ta a gaban Allah imanin ta da Allah biyayya da da'a da ta ga Allah madaukakin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam kenan dangantaka ba za ta amfane ka ba matuƙar ba kai imani da Allah ba ina fata mun gane kaga Asiya tana kalkashin taghiya babban kafirin da ya da uluhiyya amma kasancewa ta imani da Allah hakan bai cutar da ita Allah sai karba mata addu'o'inta ya gina mata gida a cikin aljanna kuma ya kare ta daga sharrin fir'auna da sauran mabiyanci wa maryam ibnata imran allati ahsanat farja haka Allah madaukakin sarki ya buga misali dangane da maryam diya imran allati ahsanat farjaha wadda ta kiyaye farjinta babu wani namiji daga cikin maza da ya taɓa kusantarta ta kiyaye kanta mace ce mai tsarki mace ce mai ladabi wadda ta nisanci duk wani abin da ake cewa alfasha namijin aure bai kusance ta bale wanda yake fasike fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi busa fihi a cikin farshin ta min ruhina daga mala'ikan mu jibril Allah ya turo mala'ikan jibril yayi busa a cikin hannun rigarta wannan busa har ta zo ta shiga inda take ƴa mace a sanadiyar wannan busar ta ɗauki cikin annabi isa alaihi salatu wassalam wa saddaqat bi kalimati rabbiha sannan ta gaskata kalmomin kalma ubangijinta wanda kalma ubangijin ta suka ci shine annabi isa alaihi salam saboda shi kalma Allah ne madaukakin sarki wa kutubihi sannan ta gaskanta littafan da Allah ya saukan masa wa kanat min alqanitin kuma ta kasance tana daga cikin masu diman tattaɗa ga Allah madaukakin sarki wannan shine karshen wannan sura mai albarka nan zamu dakata amma faɗa daidai Allah sami tare da lada kuskure ko makamancin shi Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi